الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على من جعلته سببا لانشقاق أسرارك الجبروتية وانزلق أنوارك الرحمانية فصار نائبا عن الهرة الربانية وخليفة أسرارك الذاتية وهو يعقدة أهدية ذاتك السمديات وعين مظهر صفاتك الأزليات فبك منك صار حجابا عنك وسرا من أسرار غيبك وجبت بيان كثيرا من خليك وهو الكنز المتلسام والبار الذاكر المتمتم ونسألك اللهم بجاهه لديك وبكرامته عليك أن تؤمر قوالبنا بأفعاله وأسماءنا بأقواله وقلوبنا بأنواره وأروانا بأسراره وأشباهنا بأهواله وسرائرنا بمعاملته وبوادرنا بمشاهدته وأبصارنا بأنوار محيا جماله وكواتم آمالنا في مدراته حتى نشهدك به وهو بك فأكون نائبا عن الهررتين بالهررتين وأدل بهما عليهما ونسألك اللهم أن تسلي وتسلم عليه صلاة وتسليما يليقان بجنابه وعظم قدره وتجمعني بهما عليه وتقربني بقالس ودهما لديه وتنفعني بسبب ما نفات الإيتقاء وتمنعني منهما من هذا الأصفياء لأنه سر المسون ولجوهر الفرد المكنون وهو لياقتة من دويت عليها صداق المكنونة كا والغيوبة المنتقب منها أصنام المعلومة كا فكان غيبا من غيبك وبدلا من سر ربوبيتك حتى صار بذلك مزار النصر دل بي عليك وكيف لا يكون كذلك وقد أخبرتنا بذلك في محكم كتابك بقولك إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله فقد زال عنا بذلك الريب وحصل الانتباه واجعل اللهم دلالتنا عليك به ومعاملتنا معك من أنوار متابعتهم وارضى اللهم على من جعلته مهلا لاقتدائي وزيرت قلوبهم مزابي الهدي على مديرين من رك الأغيار وجوائب الأكدار من بدا من قلوبهم درر المعاني فاجعل تقلائد التحقيق لآل المباني وقدرتهم في سابق الاقتدار أنهم من أصحاب نبيك المختار ونريدهم الانتظار دينك ومزادات الأخيار ورائب اللهم مزيد روانك عليهم مع الآل والأهيرة والمقتبين للآثار وغفر اللهم ذنوبنا ووالدنا ومشايخنا وإخواننا في الله وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمطيعين منه وآل الأوذر أما بعد
نعم
ويعرفونهم بما لم يعلموه من أمره وكلكه وجلاله وسلطانه وجبروته وملكوته
to fal'ambiya su dai annabawa war rusuli da manzannin Allah ɗari uku da goma sha uku alayhimu salam ira da amincin Allah sabbata a gare su wasa'idin tsani ne bainan layi wa mala'ikai bainan layi ta'ala wa baina kalkihi tsakanin Allah da halittunsa eh tsakanin Allah da halittar da Allah ya yi to annabawa su ne tsani karɓo wahayi mala'iku su ne tsani sai annabawa su mala'iku za su iya riskarwa da annaba abinda zai karba annaba za su iya daurewa ga ganin mala'ika mu kuma Allah ya ba mu ƙarfin yadda za mu ga annabawan da ganin da Allah ya so mu gansu shine bainan layi tsakanin Allah wa baina kalqihi da tsakanin halittansa Allah ma'amurina ababan umarni shine ma'amurina bidatihi da yi wa Allah da'a wa ibadati da bautawa Allah yuballighunahum annabawa sukan iyar musu da awamiruhu umarnin Allah su kuma liyamta suluha domin su masalatu da kula da umarnin Allah wa nawahi yahuda hana-hanan ubangiji liyaita buwa domin su nisanta wa wadahu da alkawarin da Allah ya yi duk wanda ya bi da farko akwai bushara daidai lokacin da za a zarewa mutum rai idan rai ya zo zai fita to sai ka gani an yi masa bushara mala'ikar rahama ya daga fuka-fukinsa na dama ya nuna bawa sai bawa ya gwammata ma maza a zare ran idan an zare ran kuma sai a ɗaura iya alhariri na gidan aljanna yana ƙanshi ana sama da iya haka mala'iku suna ta masa addu'a ta alkhairi har aka yi ƙarƙashin al'arshi sannan bawa ya ce dama in ya ga abin da Allah ya masa tana ya ce dama an zare ransa da wuri ya sa annabi ya ce in kun ɗau gawa za ku tafi da shi yake tambaya wanda ya huta ne ko wanda aka huta da shi sai sahabai suka tambaya ga ya rasulullahi wanne ne wanda ya huta ya ja wanda yake shan wahalan duniya mana zai je gidan lahira ai ya huta da wahalan duniya ya rasulullah wanne ne wanda aka huta da ya ce wanda bai bar itace danye ba bai bar mutum ba yana cutan kowa kowa yau da babu shi an huta da shi to yi ne idan mutum ya ba Allah duniya wahala ce kana zuwa lahira gidan hutu ne wannan kai kan da za a yi kafin masu kai kan gaggawar a kai ka gidan rahama albihir na gaba kuma ana zuwa kabari indiyan kai ka kabarin ka ba Allah to ga amsan nan ba iya ja mana yusabbitu Allahu allazina amanu
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء in dai mutum ya ba Allah mun gari da wani kiri idan sun zo duk razanin da za su zo maka da shi da firgiti to sarkin da ya turo su kuma shi zai baka dama ka ba su amsa eh an ana son ka ka tsira ai tsiran yana gurin Allah eh ga su da tsoron to tsoron nasu sai Allah ya kare ma tsoron ba za ka ji ba ko ba sai ka ka tana amsar ba kafin ma ka tana Allah ya kama ita kana kallon sa gabar nan sai ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to da kai wannan kalmar sun ji sunan Muhammadu to shikenan babu kurjinin su ya kare su ma saboda umarni ne dan an aiko su za su tambaya amma daga nan ba wani ba wani kurjini eh da wannan shine yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabit wannan kalmar ce fil hayati dunya a duniyan kuma za a cika sai a cika da la ilaha illallah muhammadur rasulullah to tun lokacin da ka mutu da ita wa bilakira a lahira ka tahe da ita ya ƙare nan gaba kuma in Allah ya da komai zai zo a lahira sai dai ya zo a yanayin yadda Allah ya alƙawari sai an ga abin eh amma ba wani razani eh wannan firgici na kowa da kowa wanda kowa inna zilzilat da zabi shay'un azimun to wannan har annaba kowa da kowa zai ga wannan dan a ga karfin allantaka da iko na Allah eh amma ban da wannan ai kuma ko ina lahira in dai ka tayi da wannan kalma shikenan kai ma kanka din ka san dan aljanna ne dan Allah ya dasa ma haske eh daga an ga hasken ita ce alamar da cewa kai fa ka bi Allah to iya zan ga lahira kaman garin ku ka zo in dai ka bi Allah to ina bil hayatu ne wa fil akhir wa fa Allahu ma yasha ta wannan gurin Allah zai baka iko da abin da suka tambaye ka ba zai baka wahala ba eh tambayan dai dan umarni ne za ka yi. bayan wannan bishara na gaba kabarin naka kuma bayan tambayan sai ya dau haske kabarin ya dau haske kamar a nan duniya kake kuma girman kabarin ya kai daga nan zuwa kaman garin arewa e nan kuma ya kai kaman garin kudu nan kuma ya kai kaman can yamma da kwalbati nan kuma ya kai kaman can gonakan jeji nan girman kabarin naka ya kai ya fi garin nan Eh, haka haka kabarin da ya faɗi ka daina ganin ramin da aka sahi tako ɗaya in an ba Allah wannan ramin kaman duniya yake zama ka ganka da faɗi da yalwa da nashawa iska yana zuwa kuma ga ƙanshin aljanna yana shigowa sai dai a jira lokaci tunda Allah bai ce ran nan za a shiga ba to ana cikin hakan kuma Allah cikin ikonsa an bude ma wundan aljanna duk abin da yake aljanna kabarin ma kana gani wannan ma wata bishara ce mai zaman kanta bayan nan kuma an jima kaɗan za a ga balarabiya ta yi sallama salamu alaikum ami alaikum salam sai ta tsugunna a gefe ka ce a gafira wace ce ce azahar ce ni ne sallan ka ta azahar na zo mu gaisa tana dan ta gafira tana ebe ma kewa sai an jima ce to ni zan koma wace ce kuma sai gaji an ce la'azar ce ta yi sallama ni na tafi ita kuma la'azar kuna fira da ita kuna fira da ita in magariba sai ta ce to ga yar wata ta zo ni zan tafi sai magariba ta zo kuna hira kuna hira in ta tafi ta ce ga yar uwata ta zo isha da kabarin ba kai kadai bane ya shine ebi hasan shi yasa ake son za ka yi sallah kai dan Allah amma ba ka yi da mai kyau ba fa in ka gani sai ka yi ihu yadda za ta zo ma to yasa ake cewa qumu lillahi kanice ne in dai kuna so wanda za su zo su taya ku firan nan su zo muku da kyakkyawan zufa to ku tsaya gurin Allah ku gyara sallah ku shi ma wannan bishara ne mai zaman kansa bayan wannan kuma ila yau bai kare ba ana tayi a kabari idan aka yi busan tayin kiyama kana tayi kana fita a kabarinka to a lokacin nan sai ka ga farkon wanda za ka haɗu da shi annabi muhammadu sai ku haɗa hannu da annabi ya ce wani an tayi ya ce to madalla daga ya haɗa hannun nan da kai to ya sa ma ake muka lahirawa sun san da kai kuma sun gani sun san kun gaisa da manya gaison da annabi zai maka hakan wai ba gaison ba ne ai ba yana tafiya mala'iku sun fi miliyan suna bin sa daga ya gaida kai an ganka an sa hannu kamar haka yi nuni ya musu aje nan gaba kuma lahirawa sun san ka ka san su sun san ka sai yaya sai kaka Allah ya yarda an ji sha ta ce yardan Allah ta fita kowa na habu dan Ibrahim daga Allah ya yarda da kai shikenan daga annabi ya gaisa da kai ya nuna wa lahirawa to sun san ka kai ma ka san su wannan wata gaisuwan na annabin shine kayyan bishara daga nan kuma sai Allah ya sake dasa ma haske a fuskan ka yasu ya nuruhum bayna aidihim wa ba aymanihim bushire kuma da jawma jannatin tajri min tahtiha lana daga an ga wannan haske to kuma shikenan da ita zaka tsallaka sirati eh duk wannan albihir ne wani kan wani wani kan wani amma dukansa dai abu Allah dan Allah eh to shi yasa ranar lahira wannan darajojin ake samu ake musu wannan albihir shine wa wa'adahu alƙawarin da Allah ya dauka wa wa'iduhu kuma narko to kiyar abin da muka faɗa saboda karkaratun yaji an ce narko duk wannan abin da muka faɗa ba a yi daidai ba to kiyar wannan shi zai haifar da narko ina fata kun fahimta wa yuwarihunahum yu'arihunahum bima lam ya'lamu min amrihi sun san Allah su annabawa da abinda wasu ban sani ba daga umarninsa min amri zati su ne suka san lamarin zati da subobin Allah da ayyukan Allah da masana'antar Allah da hukuncin Allah da samarwan Allah da kararwan Allah da karewa da awanzarwa da gafara na zinabai da yaya bakan ciki da daga darajar wasu da kaskantar da darajar wasu shine inda muka tsaya jiya eh wa kalqihi da kuma halittunsa eh yadda aka yi abinda zuwa halittun ban sani ba saboda annabawa su wannan shine abin kallon su eh me suke gani za ka karanta mana wa jalalihi na'am وجلاله وسلطانه وجبروته وملكوته
ko baka san Allah baka ji nan ka sani su abin da suke kallo kenan da annabawa da mumune duk shine abin kallon su ba su da aiki sai jalalihi ganin girman Allah eh min bayani azmati wanda a ganin za ka ga girman su wahibati da kwarjinin su wa jamalihi da kyan min ra'afatihi na rangwamansa wa rahmati da jin kansa wa kamali da cikansa min inayatihi wa ri'ayatihi da taimakon Allah da kiyayewan Allah saboda ko ba komai dai ka dubi wannan duniyar ka ganta da yadda Allah ya ta tafiyan shekara ɗari biyar ne fa daga nan zuwa sama kaurin ma ya kai haka to wanda ya yi saman kuma yaya yake kuma wannan saman ɗayan ya lanka sama na biyu sama na biyu ya lallanka ta ba adadi ta uku ta lanka ta- ta biyun ta hudu ta lanka ta uku ta biyar ta lanka ta hudun ta hida ta lanka ta biyar din ta bakwai ta lanka ta hida e maimakon ana yin bene a nan duniya Allah ya ba masu iko suna yi to in aka yi ginin farko na saman baya kai na ƙasa shi kuma Allah a nan za a gane aikinsa ana yi ne yana ƙara faɗi bai isa kuma ya ruguje ba amma dan adam ne zai yi to yana yi yana sassaƙewa yana yi yana sassaƙewa aikin daban yake kuma kaurin banda nauyin kuma duk sammannin su ce kike da mala'ika ba inda za ka aje yatsan ka ɗaya annabi ya ce ba ce mala'iku sun yi goyi dan annabi a yadda Allah ya ce ji ne saman tana nishi kuma ya cancanta ta yi nihi saboda ba guri da za a je yatsa ɗaya ko biyu ko uku gaba ɗaya mala'iku ne suna jinjina wa Allah to wannan magana muke akan saman bakwai daga sama ɗaya zuwa saman bakwai to kuma nan da muke zaune a nan kaga wannan ƙasar ka daina ganin kana tadda ruwa da wuri in ka gama bula ta tafiyan shekara ɗari biyar ne ba abin da aka yi tafiyan shekara ɗari biyar ne za ka yi sannan ka bula ƙasa ta ɗaya kuma in ka je tsakanin akwai faɗi kamar na sama hima haka ƙasa ta biyu haka ƙasa ta uku haka ƙasa ta hudu haka ƙasa ta biyar haka ƙasa ta shida haka ƙasa ta bakwai gaba ɗayan wannan zuwa ƙasa ta bakwai da sama ta bakwai dai a haɗe suke ka ji sarautar Allah idan ka fice kuma ƙasa ta bakwai to mala'ika ne guda ɗaya duk ya ɗauki duniyan duka shi ma mala'ikan yana kan saniya saniyan yana kan dutse dutsen yana kan kifi kifin yana kan ruwa ruwan yana kan iska iskan ya tsaya da ikon Allah ya tsaya da ikon Allah shi yasa ake so mutum ya gane cewa Allah shi ne abin tsoro to sannan yadda aka tsaye da saman can da yadda aka tsaye da ƙasan can ba wani abu akan mai ne kurin da ikonsa aka tsaye aka ce da ikon Allah sannan mala yake ba mu labari to kaddara ana so a ga girman nasa yi saman bakwai da ƙasan bakwai gaba ɗaya idan ka dunkule su ka je su akan kursiyu sai ka neme su ba za ka gan su ba saboda girman kursiyu din sun ɓata kaman a nan masallacin ka yi tsalle iya ƙarfin ka ka jefa ƙwandala sai mun nema to haka saman bakwai da ƙasan bakwai din sai an neme su dan sun ɓata saboda ƙarama ne kaɗan suka zama akan kursiyu ba za a ba za a gan su ba fa sun ɓata shi kuma kurfiyu idan ka ɗauka yi ma ka cillahi a kan al'arhi sai nema sai nema yi ma ba za ka same ba ya ɓata to yaya al'arhin allan kuma shi kuma al'arhin kansa yi ma da ya je yana da girma da ya alfahari wani maciji ne zai kewaye yi sau bakwai shi ma macijin da ya fita yawo ya je yawo ya je ya yi hancin wani kwado ya fita bai sani ba ya ɗauka kogo ne aka ja ya kwado ne ya yi ta nan ya fita ta nan bai san ma ya yi ba shi ma kwadon ya koma ya fada wani ruwa ba a ganshi ba wannan ruwan yi ma da ya alfahari sai wani mala'ika kansa ya yi su ma ya yi ka aski aka aske kan ba mala'iki aka ce ya je wanke kansa da wannan kogin da wannan kwadon ya buya da mala'ikan ya kwari ruwan kogin ya zuba kansa rabin kan ya jiƙa rabin kan bai jika ba kuma sai ruwan ya ƙare kaji wasu bayin Allah shi ma wanda rabin kan ya jiga rabin kan bai jiga ba aka tura wani mala'ika da ya tofa masa yawo a yawon yake so zai mutu shi ma wanda ya tofa yawon da ya je yawo ya ga wani abu aka daka masa yaya ya ce waye kai ya ce ni ne rahu-rahu kana gani na ya ce ba na ganin ka ya ce da wannan ma abin da kake gani wani ne daga gida na yi ma gidan na ba gama gani ba na ji kai kai alfahari daga halittan Allah ya ce ni rabu ni ne karami a halittan Allah ni ma ni ne kankani a halittansa to yi yasa a zama ciki sai a duba girmansa da abin da ya halitta tafakkaru fi kalkin lahi wala tafakkaru fi lahi fatahaliku al'ajazu an darkul idraku idrakun albasu fi zatin layi ishirakun duk mutumin da yake so ya ga girmansa to ya duba abin da Allah ya yi in ya duba to za a gani kuma idan ka dawo kanka ma haka ne wani ma ka gani ya fi ka a mutanen ma akwai ɗaya yana tsaye matsayin dubu shi kadai ne amma kai kanka ka gwada shi da dubun ta ko ina zai rinjaya kai yaya in an ce wancan girma ne to ga wannan girman daidai ne amma shi kadai kuma a dubu yake amma da abin auna yi ne haka yake akwai kuma wanda an auna shi duk da yake da duk mutanen duniya annabi ayyuba lokacin da jinyar nan ya kama in yi nabula raka biyu idan an dora su kele an dora na duk mutanen duniya na sabin yarin jaye na duk duniya wannan kuma yaron ɗakin shugabanmu ne sai da na rasulullahi to shi ko lokacin da za a wannan shugaban jibril da mikaela da suka fara gwada zuciyar aya guda suka yi suka ce duk duniya an gwada himarin jayen su zai yi kai ko ma ba ma duniya ba duk yan ala in dai dora annaba su kele aka dora mala'iku aka dora annabawa aka dora wanda muka sani da aljanu da mutane annabi sai yarin jaya biliyan dubu in ka dora su kele sai yarin jaya ba daidai da shi kuma idan ka dora saman bakwai da kasan bakwai da al'arhin da kursiyun duk a su kele ka dora annabi ka da mutanen duk duniyan kuma sai yarin jaya shi ba a gwada shi abin da kaga ana gwadawa to zai gwada ne eh da abin da ba a sa rai da gwada ai ba za a gwada yanzu ka je kogi ka je tekun maliya ka ajiye alafai ne ka ce ruwan nan alafai ne nawa ne ka dinga aunawa dai inda kake aunawa ba ya cinye ka tashi ka jige ka tafi in ba wannan ba yanzu ka fita daga nan ka je jejin tulo-tulo a can ka je ka shimfiɗa mayafi ka ce rairaye nan wai kwaya nawa ne kan ka ɗauki rairaye ɗaya ka za a mayafi ɗaya a mayafi ka mutu haka ne ai ba kai saka auna ba to haka sai da na rasulullahi eh to yasa wayannan bayan Allah suna ganin girman sa wannan kaɗan kenan daga girman Allah muka bayyana muku wani ɓangare wahayi bati da kwarjinin wani yayin za a ga su kaɗai suna makirkita saboda kwarjinin Allah kwarjinin eh wa jamali da kyan eh idan sun duba kwarjinin na Allah to za su yi kamar su mutu eh sai ka gani mutum ya yi ga jazaba kamar zai mutu idan sun duba kuma kyan Allah to kuma nan ma jaraba ce za ta ɗauke su sai ga wani yayin ana farin ciki wani yayin kuma ka duba ka ga mutum yana kuka yana tsakanin at-targhibu wa tarhibu baina al-kawfi ar-rija'u al-kawfu fi lahaibati ar-rija'u fi jamalihi baina al-kawfi ar-rija'u tsoron yana kwarjinin kwarjinin zai sa a tsorata eh kuma sannan kyan zai sa kuma a koma a kwadaita Allah shi ne mai wannan abu guda biyu a targibu wa tarhibu bainal kaufi to an rija saboda ko ba komai dai ko baka san Allah ba dai idan ka ga hadari ya tayi da asuba an yi cida duk duniya ne fa zai amsa sai ka ji num num num num num num num kamar trailer ya ɗau kaya kai wani nauyi za ka ji amma kuma hadari ne kai ka san akwai wani ikonsa kuma sannan idan ruwan nan ya zo ta kanku in aka saki ruwan nan sha da an ga damar ruwan kuna lokaci ɗaya ka saki kowa ma mutuwa zai yi hausa suka ce ruwan dare gama duniya abin da zai baka mamaki tafiyar ruwan za a ga a hankali ne amma yau da dare haka yi ruwa nan in ka tambaya kano ma an yi kuma hankali yake tafiya ba cap cap cap cap cap cap cap cap amma dai yau da dare in an yi in ka buga kamar ruwa ce an mana ruwa in ka buga a- a Nijar za ka ji an ce an mana ruwa idan ka buga a Senegal za a ce jiya mun kwana ana ruwa kuma a jiyan ne kuma a garin ku an yi to yi ne wannan kadai ya isa ka ji kwarjinin Allah eh duk duniya ba aka yi ruwan lokaci ɗaya ruwan dare gama duniya inda za ka zuba baka ji ruwan nan ba babu shi ko ina za ka ga an yi kuma shi kadai ne fa'ali ne lima yuri yadda yake kula da nan yana kula da can kuma sai dai inda baka tambaya ba akwai ma inda ba a tambaya an yi ruwan sai ku tambaye ni ina ne teku ai ba mutum a kai ko to an yi shi dan ba mutane ne da akwai mutane akan tekun suna jirgin ruwa za a ce mu ma an mana kwana akai ana ruwa akan ruwa kwana akai ana ruwa akan me akan ruwa akan ruwa sai sun ce an kwana ana ruwa akan ruwa haka za a faɗa wanda kuma yi ya ce ba a yi ruwan ba to jirgin sama ya hau ya keta gajimaren ya je can sararin samaniya e shi ne zai ce ba a yi ruwan ba ba ba a yi ba ne ya fice saman gajimaren kuma yi da ya fice saman gajimaren da ba a yi ruwan ba ya ga aya ai a saman jirgin da yake tafiyan ba ruwan a ƙasa ana ruwan kuma ruwan ba daga sama yake bula kofa yake zuwa ba maki ba shi dai a saman sa ba ruwan zai ba ku labari an yi zai ce a'a ku a kasan an yi to da ruwan a saman yake zuba ka bude kofar zama zai jika shi can ba a ruwan nan ana ruwan fa'ala ne lima yuri kuma a daidai lokacin da ya zo sauka da jirgin sama in zai feta cikin gajimaren yana kasa zai dinga jin kuma ruwan kuma a cikin ba kogi shi a cikin gajimaren da ya zo da jirgin zai saukan to bai bi ta kogi ba ku kula abin da nake ne ko ba ku bince ne ba ana tsakiyar ruwan ba zai zo ya dannu a ciki ba ta kogi ya yi gaba in ya yi gaba kogin kuma ana ruwan a can babu a nan kuma da ya kutsa ciki da da fada da jirgin nan da zai a cikin gajimar sai ya fuyu yana shiga ba zai ji komai ba sai hayaki hayaki amma daga ya kasa kuma sai ya ji ruwan kuma da ya yi ba bai ga kogin ba kuma akwai kuma babu kuma akwai kuma akwai kuma babu to me ya kamata a ce kurin a ce Allah shi ne fa'alan ne lima yuridu fa'alan ne lima yuridu to shi yasa in ka duba sai ka gani kwarjinin nasa kuma ya ratsa ka eh wa jamalihi da kyan shi yasa ko aljanna kai higa babu mai daɗi kaman ganin Allah eh wujuhun yawma idhin narira ila rabbiha nazira eh in dai ka samu ganin Allah in dai kyau ne duk wannan kalle kallon da bature yake sa ku ai dai ya hana ku ganin Allah ne ai yi mana ai ba a so ne a bari bature ba zai yarda ka ga Allah ba ai shi yasa sai ya kurna muku talabijin ya kurna muku bidiyo in ya dauki hankalin ku a nan gurin kuma ya tura ku zuwa website sannan new media daga nan ya ga za ku gane kuma sai ya sake matsawa gaba eh ya tura ku zuwa G1 zuwa G2 G3 daga G3 kuma hankalinku ya fara ja sai a kirkiro muku G4 idan an yi G4 sai a ce tsohon yayi ne a Nigeria can kasan turai sun kirkiri G5 nan gaba na jan hankalinka karka ga Allah ne kuɗin wani idan da ya saba wannan kalle kallon ba yadda za a iya ga Allah iya to abin ai abu na duniya duk ɗaya ne yi mana idan ido yana kallon haram a kullun ya ga halal ne ai ba zai gani ba ko kuma abin da Allah ya ce kar a gani ana gani kuma za a ga abin da yake so a ganin ne ai kai ne za ka yi wa kanka iyali kunnan da yake jin kida kuma ya ji qur'ani ne ai ba zai yi ba ko kunnan ka ne wannan akwai abin da in ya ji a lahira sai an narkar da dalma an dura masa a kunnan shi yasa wannan kaɗe kaɗen da kake gani ba a so kunnuwa su dinga jin sa eh ko yaban Allah yake ko yaban annaba yake to kaɗe kaɗen shine matsala za ka ji kuma in ba kiɗan ba daɗin kiɗan kuma ba alkhairi ba ne ƙur'ani ne ya faɗa ka bayi ya ja mana wa shu'ara'un
والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون gani Allah ya ji wa shu'ara'u mawaka ya taba wa humul gawuna bata shi ne gawu eh gawuna bata ko zan warware muku shi to bari warware muku gawun ku gane bata in mutum ya mutu mai sunansa gawa ai ya bata ne ai wani ya zama gawa ya halaka ai ya ce ya haka ya zama gawa ta daga gawuna ne ya halaka yi mana gawuna kenan alamun su suna bin bata ne wa shuwarawa ya taɓa humul gawuna kaga ga gawa za a gane gawuna alam tara Allah ya ce ba ka gani ne annahum cewa su fi kulli wadin yahimuna yanzu mashayin giya ya kira wasu mawakan suka zo sai sun yaba shi makarancin qur'ani ma ya zauna in yana yi sai a ji a yaba shi ko ina suka kola fi kulli wadin ya yi muna kowane kwari za su iya ɗimuwa cikinsa kowane irin mutum ne in ana zo a yaba shi za a yabe shi kuma ana zo a ɓata shi za a ɓata shi fi kulli wadin wa annahum yaquluna kuma menene ga muka dan mala wa annahum yaquluna ma la suna yaf'alun faɗa abin da ba a yi yanzu abin da ba na yin sai ne sai mawaƙi ya faɗi ba abin da ni ma ba zan yi ba kuma shi ma marauƙin ba zai yi ba eh mana ka gan shi nan mai kyautan kaza ka yi saka yi Allah ne mai yi amma zai nuna ma kai kake yin kaza sai a faɗa abin da kuma ba ka yi ma la yaf'aluna shi ma ba zai yi ba kai ma ko ba za a yi ba la ma la yaf'aluna wa annahu yaquluna ma la yaf'aluna illa allazina amanu sai wanda suka yi imani da Allah irin su Abdullahi dan Rawaha ya ranar yakin mutata Allah ya karɓi ransa irin sa sani dan sabiti wa amin salihati wa zakara Allah kafiran waƙan su bai hana su zikiri da karatun qur'ani da nafilfili da sallah ba wanta saru min bari ma ba su tayi ma yin waƙan ba sai da aka zalunci musulunci wanta saru min bari ma zulim sai da su kafiran suka fara zalunci da farko sannan su suka yi raddi raddin kuma da izinin annabi to amma wasa ya alama lazina zalam duk wanda suka zalunci kansu suka yi waka ba kan gaskiya ba ko suka ha'inci wani ko suka bata wani ko suka yaudari wani to ayyan mun kalibin yan kalibu na sa ko su dai sa ga wacce makoma za su juya abin da kai yi za ka gani in ka je ka soki wani a da waka ta ka ka aibada wani ba tare da ya zalunce ka ba kuran saboda rage masa daraja to ayyan mun kalibin yan kalibu na to yi yasa ko waka ne ma za a yi wa wani kariya sai an tabbatar wancan ya yi laifi kuma zamanin annabi ba kide kidan haka nan suka tayi suka zare har ya suka yi raddi akan kafirawa to yau da kake kallo yanzu abin ya zama bidiyo nan gaba ka yi wasan malami ma za ka je yana jin kidan in ka taba sai ya ce yaya sai ta yaban annabi ne to yaban annabi ne amma ka karanci ihirin ya mana ka je gwada yaban annabi kake so zo a kawo ma diwani a gidanka a koya ma baiti bi za a ga kai ya ajiye littafin kuma idan aka bude ma ihri ya kalilai ya uja bil mahasabu wanzila wala tawjiya ana haifi mutahawala to za ka ji da daɗi amma in aka sa waƙan har ta fi daɗin to amma ba da waƙan fa aka yi ba alburda ba da waƙa- ba da kiɗa aka yi ba hamziya ba da kiɗa aka yi ba to kowa ya gyara eh duk abin da ranka yake so in dai kiɗe-kiɗen nan ne na zamani ba zai haifar da komai ba sai munafunci ba zai haifar da alkhairi ba kiɗe kiɗan ba zai haifar da alkhairi ba yadda na iya gaya muku kowa ya duba zai gani a larabci sunansa gina eh saboda idan ba a muku to gajiya nan gaba kaɗan malami ma za ga ya tara mutane a gidansa kuma ana kiɗan za a ce masa yaban annabi ne a hankali sai a dinga soka bidiya addini sai a rabu da yaban annabin kuma sai a dinga soka bidiya to muna gaya muku duk wanda yake so ya game da Allah kiɗe-kiɗen nan Allah ya sa ya jarrabe ka da hito ka rage eh kuma wannan kalle-kallen da yahudu yake muku shi ku kiyaye shi in ya ba maka ba za ku rike waya don magana to sai ka yi kafa kafa amma shi ma a lahira sai ka ji a jikinka ko ka kiyaye maganan kadai kake yin ma hausa suka ce jiki magani saboda wata mace mai daɗin murya ta ma magana jin daɗin zancenta haramun ne wata la zubi kalami ya to wayar ko har gyara maganan yake ko ma maganan kaɗai kake ma akwai fa azaba to bare ma yau an hana ka kallon qur'ani a nan duniya kana kallon talabijin mai kallon talabijin ya kalli qur'ani ne akwai abin da kallonsa ibada ne a shari'a kallon fuskan malami ibada ne da girmamawa kallon fuskan iyaye ibada ne da girmamawa kallon ɗakin kaba ibada ne da girmamawa haka ne kallon alƙur'ani ibada ne da girmamawa wanda zai yi karatun alƙur'ani ya buɗe ƙur'ani izo sittin haka yana gani ya yi ta ƙara to ya bi mai tilawa lada eh kaga a gwaninta da iyawa shi mai tilawa ai kaga bai gani ba ma yake yi kuma wahalan tilawan ya fi na ganin tun da yi tilawa kana harin gaban kana harin gaban kana harin gaban to takara ya fi lada me dalili aka ce ai lada biyu ne a takaran ga ladan karatu ga ladan ganin baki kuma a takaran ma idan kana yi ka ɗora yatsanka kana bi da shi kuma ya fi takaran lada wannan yatsanka da yake aiki da hannu ladansa daban ganin idan ladansa daban kuma takardun da kake karanta daban lada uku ne da shi kana bi da yatsa kana gani kana kuma karanta to kaga yanzu wannan kalle kallon kaga ya hana a karanta qur'ani haka ne ya hana a karanta qur'ani kuma a zuciya dinga tunanin ganin Allah ma ba zai iya yi ba kullum an cusa ma wannan yau ka ji labarin a kasa kaza an yi kaza an ka duba kullum kana da aiki ne yau banda ma rahin sani labarin duniya zai kare yanzu yau kai ga new media yau din an yi abu miliyan kuma duk kace sai ka gani to ina kwanan ka yake wannan abin da za a gani a yi media daban-daban daban miliyan da aka yi tambaya muke ma wajibi ne sai ka gani kuma idan baka gani ba laifi ne sai Allah ya kona ka idan baka gani ba lada ne idan ka gani azaba ne to kai ne alƙali kai ne alƙali kuma ganin wannan kalle-kallen ne zai sa bature ya ɗauke hankalinku ku kasa ganin zaci eh duk wanda ya ji a lahira bai ga Allah ba to kalle kallon bature ya ba karbi shi kuma Allah yana da tsari duk abin da ka yarda da shi sai ya barka da shi eh in ka yarda da abu sai ya barka da abin a lahira ko kana da damar magana ne ba kwa jin masu magana suna cewa tsafi ai ƙarya ne ko to amana cewa gaskiyan mai shi yayi saboda ka yarda da shi shikenan tunda gaskiya ne abin ka lahira ai ka gani kai dan wuta ne to yasa shi ma wannan abin da ka yarda da shi sai Allah ya barka da shi sai Allah ya barka da abin da kai da dai to duk mutumin da yake son ganin Allah wannan kalle kallon ya rage in dai a layira ana so idanun ka ya samu ganin zaci kuma a duniya ma idan ka rage to zuciyar za ta danga ganin Allah zuciyar za ta ga Allah ita zuciya ai duk inda aka horar da ita ita nan take bi idan ka horar da zuciya ya zuwa ga sharri to sharrin za ta dinga bibiya idan aka horar da zuciya zuwa ga alkhairi alkhairin za ta dinga bibiya to muna gaya muku kun jirin illar da yake faruwa a yau min ra'afatihi wa rahamatihi kullum mutumin ya danga ganin ra'afa ta ubangiji da rahama ra'afa rangwami rahama cin kai dan idan za ya hadarin nan da dare bari ka ji inda rahamar yake ana cikin hadari a cikin ikon Allah idan aka yi tsawa wallahi idan ana ruwan nan ana daka tsawa in ka fita a gidanka zuwa wani gu da zaka je ka dawo to a tsakanin nan Allah zai iya jefa ma a rado kai kanka ma haka kake sun kuya fa amma sai a ji kanka a ki jefa maka a barka kai bukatar ka kada kuma tafiyar da kake cikin dare da ka fita akwai abin tsoron da baka sani ba dai yanzu idan dare yayi muna tafiya rahafa da rahama ta ubangiji daga zaran magarba yayi shi yasa annabi ya ce duk wanda yana da yaransa in magarba ya daina barin yaro yana yawo Allah yana a sakon wasu halitta ne akwai halittun da su daga rana ya faɗi Allah sai ya sake su da gudu su ma za su fito yawon su to amma sai a kare ma wannan a kare ma wannan a kare ma wannan baka sani ba kana ga kai kadai ne yaron ga karimi ma yana kuka a kare masa wannan da za ku ga wanda Allah ya sako a sako to kowa lokacin shiru zai ba inda zai fita yawo kuma idan ka saki tafiya da dare wani macijin yana gargayin ƙasa wani kubuwan yana bakin titi yana bakin hanya yana niyan saran ka sai mala'iku su rike bakin kaga ka fice lafiya ya ta akwai abubuwan da Allah ya ma na rahamarsa ya kare ka wanda baka san shi ba to yi ne wannan ya sa kullum ka dinga yi wa Allah godiya kuma kana kula da abin da yake to me ka faɗa gaba kaɗan na'am wasu ludanihi wasu ludanihi wasu ludanihi da kuma ɗaukakan sha'anansa da bayyanar hujjojinsa shine su sarauta hausa suna cewa iko shine sarauta eh duk wanda ka nan duniya an bayi sarautan to aro aka bashi amma za mu warware muku komai shi sarautan ba na cewa wane mai iko ne ba to ka bar nan garin ka je zandar ko ka je da magaran ta kaya ko ka je birnin tawa kuna ji ko ko ka je nyamai su kurin sunan sarki ka ce me sunan sarki sai ta ce maka iko iko a nan shi in kana so ka ji ikon karara sai ka je Nijar eh in dai an ce kai kai kai wannan iko ne to kar ma aka tambaya sarki ne eh saboda ilimi ba za ma su ce sarki ba iko kudiran gaba ɗaya suke faɗa saboda daga sun ce iko ba ruwansu kuma bari ku ji ikon a can kuma ikon yake ba a nan Nijeriya ba don kana tafiya daga ka baiwa ɓaɓara baya ka fice magariya to ina gaya maka in za ka bi ta can ta mata mai ta mai mujiya eh ta daura ta ɗan bata ta mai mujiya ta mata mai ka kewayo za ka yi birnin da magaran waye mutum kana higa za ka fara ganin iko ɗin suna hanya in ka je da motar ka ba irin na Nijeriya ba ne ba ka tashi ba ka tashi sai ka ajiye motar ka je ka same su ku tattauna da su sannan ka zo kawo ka tafi a Nijeriya kana tafiya ma'aikacin ne zai zago motar ka amma su baka isa ba iko iko Eh, dolan ka ba wanda zai zagon ka kana zaune ma'aikaci yana gefe direba zai baka mota ya je ya same ka ce a kawo takardu da kanka za ka miƙa takardun a gani yayi ina lafe fase ko ba ku san shi ba ina lafe fasen ɗinka za su je da farko ka daga na ganin za ka tafi da motan ka da magaran sai ka nemi lafen fasen sunan su kenan a duba a gani a duba lamban injin a duba lamban mota shi kenan daga nan sai su dau takardun ka su baka ce je ka kai gaba ma'aikaci yana zaune baya tashi sunan su iko to sun tabbata iko wannan wanda wai yake so ya gani a haka to shi ne sulɗanihi eh amman duk yadda kaga Allah ya baiwa mutum in dai ikon ne to akwai lokacin da za a karba kuma idan Allah ya baka ikon na sarauta akai yi goma ɗaya aka baka saura nawa tara tara ma duk baka da su an baka ma baka da su idan ka ce wane yana da iko a yau to mo ba su duk su zama nasa yan sanda su zama nasa nawa muka samu migration su zama suna gargashinsa e gandroba suna gargashinsa haka ne ko da yan sandan farin kaya suna gargashinsa da yan sandan bakin kaya in ka faɗa ka sai ka faɗi kihiyar wancan yan sandan farin kaya daban in an ce farin kaya to akwai na bakin kaya shi na bakin kaya sunansa ɗan doka ɗan doka eh, da ba sa rabuwa da wani sanda yana reto a nan ɗinsu to ne suna da wani ɗan sandansu a rataye a nan kwankwason ko na ɗan ƙaramin sanda shi yasa aka ce ɗan sanda sai aka bar ma mutum ɗin tunda suna rataye da ɗan wani kulki mu muna kira kulki to a hausa sanda ɗan ƙarami to sunansu ma kurin ƴan sanda masu riƙon sanda ka gane ko to saboda su masu kwantar da hankali ne wanda ya gaji a bage da gora ba kisa to kaji su kuma an ce moba to haɗawa ne rabi soja rabi ɗan sanda to yi kenan saman sai a sa koren kaya ƙasan kuma sai a sa baƙin kaya in ka kula duk inda ka ga moba haɗawa ne ai ko in an ce mobile ko kamfani ne ka an ce mobile ai group biyu ne suka haɗu suka yi kamfanin ba ɗaya bane sai a ce mobile haɗuwa wannan da wannan su haɗu sai a ce mobile to rabi ɗan sanda rabi soja su ba soja ba sun ɗan ɗaga ɗan sanda to sunan su mobile kowannan ne dai sannan kuma sai ICPC sai kuma EFCC wayannan su ne suke kusa to duk wannan Allah ya baka shi to akwai lokacin da za a kwace ya akwai lokacin da za a kwace wanda idan lokacin ya zo ba kai bane kai dai a zahiri kai ne kuma suna tsaron ma fa an kwace suna tsaron ma idan sun zuba ido suna tsaron ka sai Allah ya kwantar da kai barci ba ne an sun isa su hana barcin mana zai tafi gai ana tsaron naka jim ana tsaron ka su ba sani ba ma kai barci kake yi idan mutum ya taba ka me ake bashi me ake ba mutum an ce wani ya taba mutum me ake cewa sai a bashi me a bayi kayi to kana kashi ma kai da wani zai taba ka baka kashi to karyar da ana tsaron ka kai din ma kanka kashin kake yi ba ma baka ba kai ma yi kake nan akwai wani maganar tsaro a nan in an taba ka zai a ba mutum kashi to shi ma kuma kashi yake ma na tsaron zai ba ma ba wani ba shi ma yi yake kaga nan ma ba ya cika sarauta ba ba kuma wanda kuke jira din to yana barci wai abin da nake tambaya lokacin ma an zare ran lokacin da mala'iku suka zo duk mai zarki a jikinsa an zare rai to lokacin da yake barcin nan da aka zare in an isa su hana mala'ikun da za su zare mana ina tsaron baya da wannan kuma ha ila yau sai an nuna masa gajiyawarsa sai ya ce a yi abu sai a ce a'a tunda ba faɗi ne na Allah ba akwai lokacin da yana son yin abun ma zai gagara ba na so a gyara ƙasar nan ba Buhari ba shine mai ikon ba to yana yi ma yan majalisu sun ce a'a ina ikon kuma su ma sun ce a'a yi ma ya ce a'a kana son a yin ma duk ƙasa tana hannun kaman ba komai kake so za a yi maka ba kaga a nan ma ba cika kun fahimta kuma duk da haka duk da haka a talauce kake ka daina ganin ka samu komai a talauce kake talaucin da yake tare da kai kuma ya fi na talaka yawwa na ɗaya kana da buƙatar a kare ma ranka shi talaka bai da wannan buƙata a ko ina zai yawo amma kai ranka ran naka kuma a barazana yake wanda suke tsaron naka su za su kai ka ba yarda tsakaninka da kai da su ga tsaron ana yi su ba su yarda da junansu ba kai ba ka yarda da su ba ba nutsuwa to tunda ba nutsuwa mai amfanin makaran kullum dai ana yi ne amma ba nutsuwa yi sannan kuma babban bukata in ta taso za ka yi tafiya ko za ka je wani guri to dole girmamawar a inda girmamawar yake a nan kaskancin yake a girmamawar da za a maka kai mai ikon a nan kaskancin yake saboda idan za ka hau mota ba a bari ka sani ba a bari a san wadda kai shiga in an yi zan wanda kai ga kar wani ya bi ka ko ya kai ga to motocin da za a yi gan kullum ɓaɓɓoye ka aiki to yaya ni ne babba kuma ana ɓaɓɓoye ni jama'a kaga ɓaɓɓoye ka fa ake fa ka wuto fili ba zai yoyi ba kuma ba za a yarda ka ji daɗi ba ka san jin daɗi ba da wanda kake so za ka yi magana ba sai wanda su masu tsaron naka suke so eh dama su ne maka sanka eh in kana so za a gani sai an karɓi miliyan ɗaya ko biya gunka ka kuɗi kawo za a ce haka za a gan shi idan an ga kuɗi sun karɓa sai ce ranka dai ga wani masoyin ka nan ko ba masoyin bane ba yana so zai ganka ba da lokaci ya ce a ranka dai ka samu lokaci ya ganka ba mu san bayanan da ya zo da shi dole sai an matsa ka gan shi saboda su suna da bukata da shi wanda yake amininka ko abokinka yanzu sai ya ci a baya nan sai ya rubuta takarda na ya ganka takardan in an kai sai a zare a ciki in ya duba wanda za su gan shi babu shi Eh, babu shi gobe ma ya zo ya bude babu shi an zare wanda kake so kai kana da bukatar da shi ka ganye to an zare kai ko baka saka ce ina yake ba sai a yi shekara ba za a ga wanda kake so ka gani ba sai wanda su suke so su gani to yanzu mulkin ma yana hannun waye ne wai in ma akwai ta a hannun waye ke su suke yi ko yi yake yi kaga ba tabbacin mulki a nan ai babu sannan kuma baka isa ka je inda ranka yake so sai inda suke so za mu je guri da za ranka dai kara je ba mun tura security sun duba gurin bai kamata a je ba kudu saboda su ba su da bukata ko wallahi baka yi saka je ba in ka ce sai yanzu ce to ranka dai aikin mu fa ka saba dokan aikin mu fa da abin da ya faru ba ruwan mu kuma za su kai ka in ka ce a dole zan je sai ya ce to ka saba wa dokar aikin mu saboda haka fa kaga mu ka sa hannu akan za ka je in za ka je ko me ya faru akan ka ka sa hannu ko wanda za su yi aika aikan yaransa ne kuma sun ce ka sa hannu in ka ki sa hannu ka fasa tafiya ka sa hannu ka tafi haɗari sai su jai dama mun gaya maka ina fata kun fahimta to duk da haka kuma ku duba kuɗin da da ake samu a ƙasar amma kullum gari wa sai su ce ba kuɗi kaga a talauci suke ba kuɗi za ka ji an ce ba kuɗi to mu koma kan mota tafiyar da za su yi a motar idan har an yarda za su tafi akan abin da suke so to sai ka bi dokansu kuna tayi za a koma hanyar za a fara gudu na masifa wannan gudun wai zo ake kar a gane motar da kake ciki amma ku sani in taya ta cire za ka rayu ita gudun da ake yi don ka tsira a nan mutuwar take a wannan gudun da ake na tsiran a nan mutuwar take eh saboda ba za su taba tafiya hankali ba gudu na fitina to Allah ya ga dama kurin kaya biyu zai cire ba ma wai mutum ɗaya ne zai mutu ba wannan ya mutu wannan ya mutu sai inda kwana ya ƙare kuma ita karfin batura ya bai da tabbas satiyar zai iya cirewa in an ga dama ma wanda yake jan naka yake gudun sai a zare ran mutum mata zauna lafiya direba ransa an zare kai kuma an sa maka labule kana babba kai ka a kujera kana kana huta ku to an zare ran direba ai ka ji ka a sabon gari ba sallama haka ne to gudun ma mulkin ba mulki bane gudun ma da ake yi a gurin- garin tsoron mutum ake gamuwa da mutuwa a lokacin ma Allah ya kwace sarautarsa shi yake da iko kur ana tafiya dai kai dai sarautar yana koma hannun mai sarauta idan an sauka in iyawa da aka raka ka kana shugaba to jirgin sama za a hau da ka ga jirgin nan ka zauna ana ranka da ranka da barka ne masu gidan jirgin da wane ne duk suna kallon ka kowa yana girmama ka ana girmama ka bil haƙƙi akan haƙƙi daga jirgi yayi bismillah an tashi faƙadarna fani malƙadiru eh jirgi yana ƙoƙarin tashi imam addini ne Allah ya bada lada to jirgi yana ƙoƙarin tashi a lokacin nan daga yayi kararararau ya tashi sama a lokacin da shugaban ƙasa da talakan garin nan duk ɗaya ne mu har mun fi ni a lokacin ba wani mulki ba wani mulki ana sawa maganar mulki kuma ya ƙare ya ƙare ana tashi ba maganar mulki fa'alun ne lima yuridu kuna ji fa daga an yi ba ba daga an kwace mulki kurin yana sama in ya ga dama ta ya ki fita ya ta fita za mu zan maganar da nake gaya muku idan an ji an tsaya taya ta ki fita ba ku taba ganin taya ta ki fita a jirgi ba ko ba ku taba ji ba ko to bari ku ji yadda ake yi idan an zo ana announcement duk abin da suka kukkulla ya gagara to wallahi cewa za su yi da ku jama'a fa dabaru ya kare mai tasbihi ya kama mai hailala ya kama mai inna lillahi ya kama wa ina ilaihi raji'una mu dabaran mu ta kare kurum wallahi idan aka yi wannan ana addu'a ana addu'a jirgi ya kewaya sau da aka ce kai sama yana saman hi jirgi ba kamar mota ba ne duk inda zai je mansa iya na gurin ne e ai hi yasa daga tayan ta makale in aka dade a saman ma mutuwa ce ai ba dama sai ku yi awa daya a sama haka amma yana amfani da wannan man ne ba zai iya zuwa wani gari ba ba zai iya zuwa wani gari ba to wannan man nasa na iya wannan gurin ne abu ne na bature ya kayyade taya ta ki fita mai kuma karewa yake in kun dade a sama mutuwa ce idan kuma kuka yi kundin bala kuka sauka mutuwa ce sarauta ta koma hannun zalika ta qadirul azizul alim ba wani sarauta a tare da su da gwamna da shugaban ƙasa duka a lokacin ɗaya suke wallahi sai sun gwammata da ma su tana a ƙasa